أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda da ikon shi ne da amincewar shi ya sake kadarta gamuwanmu a wannan yammaci na ranar alhamis 19 ga watan shawwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 443 wanda ya daidai da 19 ga watan men miladiya ta 2022 wanda kuma wannan shine darasinmu na goma sha tara a cikin wannan littafi mai albarka littafin umdatul ahkam na abdulghani bin abdulwahid al-maqdisi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ganshi wancan satin mun tsaya ƙarshen hadisin Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta wanda ta kawo mana wato wani abu daga cikin wato siffar sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda a cikin hadisin Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بحمد لله رب العالمين wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana bude sallah da kabbar alharama sannan kuma da yi da kuma qira'a shi da alhamdulillahi rabbil alamin wanda mun gani a baya kahin tsakankanin kabbara da qira'a da yake fara da alhamdulillahi rabbil alamin akwai addu'a da yake yi wanda hadisi shi ma ya gabata hadisin da ya kawo addu'a da annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi wani lokaci yana subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka sumuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka a kuma wancan hadisin wanda Abu Huraira da Allah ta tabbata a gare shi ya tambaye shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ce mishi na zan fanshi rayuwarka da mahaifiyata da mahaifina ka bani labari a tsakankanin idan ka yi kabbara kafin ka fara karatu menene kake faɗi wannan shirun da kake annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi wannan addu'a yace yana cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal mashriq wal maghrib Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ighsilni min khataayaya bis-salji wal ma'i wal bard kenan abin da yake mashru'i a mutum musulmi wanda idan ya zo yayi sallah farkon sallah shine takbiratul ihram kabbaral harama idan kai Allahu akbar abinda zaka yi shine zaka yi wannan addu'a Allahumma ba'id baini wa baina khataaya a zuwa karshe ko kuma kai subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarak smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka kenan ko kai wannan ko kai wannan ko kuma kai sauran sigogin da suka zo wanda siga ta kai 14 wadda ta zo a du'aul istiftah wanda mun gani a cikin karatunmu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha hadisin aisha dai ya kawo mana kuma ya ce wa kana idan raka'a lam yushakhis ra'sahu wa lam yusawwibuhu walakin bayna zalika wa kana idan rafa'a ra'sahu min min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman wa kana idan rafa'a ra'sahu min as-sajdati lam yasjud hatta yastawiya qa'idan wa kana yaqulu fi kulli raka'atayn at-tahiyya wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna wa kana yanha an uqbati ash-shaytan wa yanha an يفترش أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم kenan wannan duka hadisin Aisha da ya kawo mana abu na farko da muke dauka a cikin hadisin Aisha shine takbiratul ihram bude sallah ana fara shi da kabbara ta harama sannan kuma kabbara ta harama wato rukuni ce daga cikin rukunnan wato sallah sannan ka biyo shi da du'a wal istifta sai ka yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tukun ka fara alhamdulillahi rabbil alamin wanda zaka ga wannan sabanin irin yanda muke a yanzu wani yana kabbara kawai Allahu akbar ya fara alhamdulillahi rabbil alamin bi du'a wal istifta barantana aje a'udhiya da kuma wato bismillah haka kuma mun zan mu gani a cikin wannan hadisin wato irin yanda Aisha ta karanto mana wato yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ruku'i idan yayi ruku'i bai daga kan shi haka a ruku'i kuma bai sadda kan shi haka kamar zai sabka jirgi wato baina zalika annabi yana daidaituwa malamai suke cewa yanda idan ka daidaitu a ruku'i wato zai zamanto wato koda za a dora wani abu ba zai faɗi ba ba zai yi tangal tangal ba kenan kayi libur sak wato ka daidaita kenan duka a cikin wannan hadisin zan mu gani haka zan mu gani cewa nutsuwa wato a cikin sallah da kuma idan mutum ya taso daga ruku'i zai tsaya yayi cik tukon kahin ya tayi sujada sabanin irin wasu daga cikin mutane wanda suke yi yana dagowa daga ruku'i kahin ya meke ya sabka zuwa sujada wanda mun yi misali wanda wani zaka gani har ya tayi sujadar liman bai tahi ba yana jiran liman har ya taho haka kuma zan mu gani a cikin wannan hadisin cewa tashahhud a cikin kowace raka'a guda biyu akwai tahiyya da ake yi wanda zan mu zo wajen bangaren tahiyya mu gani ita ma yaya ne ne ake yin tahiyya sigoginta su ma sun zo kala-kala wajen siga guda hudu haka kuma cikin wannan hadisin zan magani siffa wato abin da ya shahi zaman zaman tahiya da kuma zama wanda ake cema wato al-iftirash al-iftirash shine mutum ya shimfida wato kawashi wato ta hagun sannan kuma kawashi ta dama ya kawata kenan ya zamanto ya tsotsinka ka musu haka na kawakka ta dama ita kuma ta hagun ka shimfida ta kuma ka zamna a kanta kenan wannan shine zaka yi ta tashahhudul ula zaman ka na tahiya na farko zaman tahiya na biyu kuma abin da yake sunna ka yi shi ne attawarruk ya ne ne attawarruk shi ne ƙawata ka ta hagunta shiga ta huto tsakankanin wato ƙasan ƙawaka ta dama tunda ƙawaka ta dama ka kawa ta haka kenan ƙawaka ta hagunta shigo ka zamna wato abin da ya shahi a ƙasa haka kuma a cikin wannan hadisin mun ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum ya zamanto ya shinhuda hannuwan shi wato a cikin sallah ka zaman to kayi sujada ka shinhuda hannuwanka haka kai kai sujada haka iftirasha sab'a irin yanda wato namomin daji masu farauta ko misali kare ko kuma zaki yanda suke kwanci idan kana so ka sanya ne ne ka duba kaga kare ya yake ya shinhuda hannun shi to idan kai sujada ba a so ka shinhuda hannunka haka kamar yanda a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada itadilu fi sujudi wala yabsutu ahadukum zira'ihi inbisatul qalbi wato ku daidaitu a cikin sujada kada ɗayan ku ya zamanto ya shinhuda wato hannayen shi kamar yanda wannan in shi zira'in shi kamar yanda wato kare yake shinhuda wato zira'in shi duka wannan bayani ya gabata a cikin wannan hadisin abu na karshe shine yace wa kana yaqtimu salata bit taslimi wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wato cika sallar shi karshen sallah shine mutun yayi sallama malamai suke cewa ko da ka zo zaka yi kana tahiyar ƙarshe a ce arwallaka ta warware to wannan baka ce ba tunda a tahiya nake shikenan kawai ni nayi niyya na ƙare ka ce ka salamce a'a dole sai kai sallama wato ita ce wato cikar ƙarshen sallah kamar yadda a cikin wani hadisi yake cewa wa tahliluha at-taslim yau zan mu tashi akan hadisi na gaba shine hadisin Abdullahi dan Umar malam yake cewa an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود wato wannan hadisin imamu bukhari ya rawaito shi da imamu muslim kenan yana kan sharadin muallif yana kan sharadin malam mai littafi wanda mun gani tun cikin muqaddima cewa malam ya ce a cikin sharadin littafin zai kawo ya kawo maka ba hadisi sai hadisin da imamu bukhari da muslim suka yi ittifaqi a wajen huddoshi wanda kamar yadda muka sani dan adam tara ne bai cika ba goma wanda a wani wurare wato malam ya saba wato akan wannan wato sharadin nashi zan ga wani waje wato hadisin nashi ya huddo shi a hadisin wato muslim kadai wani waje kuma zaka gani a cikin sahih bukhari wato kadai hadisin ya huddo shi kamar hadisin da ya gabata hadisin aisha wato imam muslim kadai ya rawaito wannan hadisin imam bukhari bai kawo shi ba shi ne ya kawo mana wannan hadisin imam al-bukhari ya yi babi a ƙarƙashin wannan hadisin yake cewa babu raf'ul yadayn fi takbiratul ula ma al-iftitahi sawa imam muslim ma ya rawaito wannan hadisin shine abdullahi dan umar yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kana ya kasance yarfa'u yadaihi hazwa mankibaihi idza ftataha as-salata wato idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bude sallah yana daga hannuwan shi kenan idan zai kabbara yana daga hannuwan shi hazwa mankibaihi daidai da wato abin da ya shahi kafadun shi kenan annabin yayi kabbara daidai kafadu yake kawo wato hannuwan shi wata ruwaya ta zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima udhnayhi cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga zai yi kabbara ta sallah ta farko yana daga hannuwan shi har sai ya zo dabra da wato kunnuwan shi to malamai suka ce to nan wannan ruwaya ta zo cewa daidai kafadu nan kuma ta zo cewa daidai wato kunnuwa ya ne za a yi a gama wannan ruwayoyin saboda wannan za a ɗauka a ce ita ce annabi yake ko kuma wannan kuma duka hadisai ne wanda suke ingantattu wato hadisai ne wanda malamai sun ingantar da su sai malamai suka ce yana daga cikin wato wasu daga cikin malamai suka ce a a wani lokaci tunda sunna tana ta'addaduwa wani lokaci yana ɗaga ne daidai kunnuwa wani lokaci yana ɗaga daidai wato abin da ya shafi kafaɗu wasu malamai don su gama maka hadisin ɗaya su ce ma hadisi ɗaya ne la'allar rawun da ya rawaito wannan hadisin ya tsinkaya ne daga nesa ya ga kamar daidai kunnuwa ne misali kai ne ka ɗaga hannuwanka daidai kafaɗinka nan misali allahu akbar nan in hannunka yana dabra da kafaɗinka amma nan kuma sama yana daidai wajen kunnanka da suka ce kenan duka hadisin guda ne wato la'alla wanda suke kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam ana cikin sallar sun ga kamar daidai kafaɗaye shi kuma wanda yake nesa zai gani kenan daidai wato abin da ya shahi wato kunnuwa ne wallahu ta'ala a'la wa a'lam shine yace kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi idza ftataha as-salah kenan annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai fara sallah kamar yadda muka ce farkon sallah shine takbira karshen ta shine wato sallama yana daga hannuwan shi yace Allahu akbar wannan hadisin abinda zan mu rike ya kawo mana hukuncin menene zai kawo mana hukuncin daga hannu a cikin wasu wasu gurare da ake yin sallah da a cikin sallah ko ina ana kabbara kamar yadda hadisi na gaba zai gada mana wani waje kuma dagowa daga ruku'i shine sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd to idan kai kabbara in shin ko ina ne zaka daga hannu ko kuma wasu wurare ne to shine malam ya kawo mana wato abin da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake daga hannu waje na farko kenan shine ina in zai kabbara takbiratul ihram sai ya ce wa idha kabbara lirruku'i wa idha rafa'a ra'sahu min arruku'i wa idha kabbara min ruku'i haka annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ya nufata zuwa wato ruku'i kada ka ce idan yayi ruku'i ai idan idha shar'a idan ya nufata zai tayi ruku'i zai ce Allahu akbar ya daga hannuwa ya daga hannuwa yayi kabbara sannan kuma mun gani cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama cewa takbira kabbara kana da siga siffa guda uku idan zaka yi kabbara na warku kana iya idan zaka daga hannu afwan da kabbara kana iya kace Allahu akbar tukun ka daga hannunka haka kenan siga ta warku kace Allahu akbar tukun ka daga hannu na biyu kana iya tare da daga hannunka da kuma wato kabbara suje a tare kace Allahu akbar na uku kuma kana iya ka ce Allahu akbar tukun ka daga hannunka haka duka wannan sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan sigogin guda uku yanan idan zai je ruku'i shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana daga hannu ya tayi Allahu akbar haka wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wato idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dago wato kan shi wato daga ruku'i kenan idan ya dago zai dawo tsayen shi zai ce shi ma sami Allahu liman hamida ya daga hannu kenan nan shine yace sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamd shi yace wa kana la yaf'al dhalika fi sujud haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance bai ya daga hannuwan shi idan zai tahi wato sujada haka kuma idan zai dago kamar yanda yake a cikin sahih bukhari ruwaya ta zo cewa wala yaf'al dhalika hina yasjudu wala hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud wato annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi daga hannu idan ya tahi sujada idan zai tahi sujada bai daga hannu haka idan zai dago daga sujada bai daga hannu kenan kabbara kawai yake yi kenan nan malam ya kawo mana wato wasu wurare guda nawa guda nawa yace kana yarfa yadayhi hazwa mankibaihi takbiratul ihram daya yace idza kabbara lirruku'i idza rafa'a ra'sahu min arruku'i uku su kuma wurare guda nawa ne sunna ta tabbatar ake daga hannu wurare hudu ne sai aka samu wata ruwaya wadda take ita ce ta zo akan wato hadisin abdullahi dan umar inda ruwaya daga nafi wato maulan abdullahi dan umar yake cewa wa fihi kana idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi wato haka idan ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam daga raka'a guda biyu misali kai ne zaka yi sallar isha yanzu idan aka yi raka'a biyu yaya ake zama ake ayi tahiya to wannan tasawwar da ake yi to nan ma zaka daga hannu kace Allahu akbar duk da wasu malamai sun suna ganin cewa a wuraren ko ina kana iya daga hannu kai kabbara amma wanda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan wuraren guda hudu wannan wuraren guda hudu sune hadisai ingatattu suka kawo akan cewa nan annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake daga hannuwa lokacin da yake wato kabbara kenan idan zai yi takbiratul ihram ya daga hannu Allahu akbar idan zai yi ruku'i ya daga hannu Allahu akbar idan zai dago daga ruku'i sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd haka idan zai tahi wato idan zai dago daga sujja daga zama na tahiya na zama na biyu wato sallah mai raka'a hudu idan an yi tahiya wato zai dago ya tashi tsaye shi ma yana daga hannu ya ce Allahu akbar kenan wannan guraren guda hudu shine zan mu rike shine wannan hadisin ya kawo mana nan malam ya kawo wata gaba yace sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamd malamai sun yi sabani akan wannan fada cewa misali zakka dago daga ruku'i sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamd shin da liman da mamu da wanda yake sallah shi kadai duka sai sun hadu wannan ko kuma yane ne wasu malamai suka je cewa eh dalili akan haka kowa zai hadi liman yace sami Allahu liman hamidahu lokacin da zai dago idan yayi tsayuwa daidai sai ya ce rabbana walakal hamd haka kuma mamu idan zakku dago ku ce sami Allahu liman hamidahu idan kuka yi tsaye ku ce rabbana walakal hamd dalili akan haka malamai suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gane ni ina sallah suka yi istidlali akan wannan hadisin cewa dole da mamu da munfarid da kuma wanda yake liman dole ya ce shi ma sami Allahu liman hamida amma sai aka samu wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato idza qala al-imam sami Allahu liman hamidahu faqulu rabbana walakal hamd idan liman ya ce sami Allahu liman hamida to ku ku ce rabbana walakal hamd kenan ba sai kun maimaita cewa sami Allahu liman hamida wanda wannan mafi yawan malamai sun hirajja hashi shine yayi zamantawa wato tarjihi a wajen malamai kenan liman idan ya dago shi zai ce sami Allahu liman hamida idan yayi tsaye cik sai ya ce rabbana walakal hamd ku kuma dagowarku sai ku dago da rabbana walakal hamd wallahu ta'ala a'la wa alam a cikin wannan hadisin dai zan mu gani irin yanda annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ya karantar da mu wato wannan hadisin hadisin abdullahi dan umar cewa wato za a daga hannu a wasu wurare a cikin sallah haka kuma zaka iya daga hannuwanka wato daidai ka wadinka ko kuma daidai wato wato kunnanka kamar yadda yake a wata ruwaya haka kuma daga hannun wannan bai takaita ba cewa sai maza kadai za su daga hannu an mata suna daga hannu saboda ibada idan ta zo a cikin musulunci tana mukhatabar ga baki ɗaya namiji da mace sai dai in dalili ya zo ya takaita ya ce wannan maza ne za su yi gaza banda mata ko kuma wannan mata ne za su yi gaza banda maza amma dai abin da ya zo akan ikilaki na ibada cewa idan wato mace ta zata daga namiji zai daga hannu a sallah haka ita ma mace wato zata yi kabbara ta daga hannunta idan kuma ka samu baka iya daga hannunka kenan wannan ba sai kayi ba saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha idan kuma misali hannu ɗaya gare ka ko kuma hannunka ɗaya misali yana da ciwo kenan kana iya ka daga wato gwargwadon yanda zaka iya haka kuma a cikin wannan hadisin zan mu gani cewa shi wanda zai daga hannun nan ba misali ka yi kabbara kana tsaye ka ce Allahu akbar idan zaka ta yi rukuni lokacin da zaka tahi ka daga Allahu akbar kabbarar da zaka yi ba a tsaye ba zaka yi ta a hanyar tahiyar ka rukuni kamar yadda hadisi wato na gaba bacin hadisin Abdullahi dan Abbas insha Allah hadisi yana zawa zai yi mana wato bayani akan wannan sai hadisi na gaba malam yake cewa an Abdullahi bin Abbasin radiyallahu anhu عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف قدمين وتوانا حديث حديثنا قبل ما لن يكاومنا hadisi ne wanda imamul bukhari wato ya rawaito shi da imamu muslim imamul bukhari ya yi shi a cikin kitabul azan babu sujudu alal amfi ya yi mishi babi wanda hadisin abdullahi dan abbas ne hadisin zai karantar da mu irin gaban da annabi sallallahu alaihi wasallama yake sujada wato a kansu shine abdullahi dan abbas yake cewa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa umirtu an asjuda ala sab'ati a'azim wato an umarce ni da in yi sujada akan wasu wato gaɓoɓi guda bakwai alal jabahati akan wato goshina wa ashara biyadihi ila anfi sai nuni wato da hannun shi annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga hancin shi wal yadaini da kuma wato hannuwa guda biyu wa rukubataini da kuma gwiwoyi guda biyu wa atrafi qadamaini da kuma ƙarshen wato ƙawahuwa kenan can wajen yatsotsinka guda biyu wannan hadisin malam ya kawo shi dan ya nuna mana muka ce irin inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sujada akan gabbai guda bakwai annabi ya ce umirtu an asjuda umirtu waye ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama shine Allah subhanahu wataala a wata ruwaya ta zo cikin sahih bukhari yake cewa umira annabi sallallahu alaihi wasallama sai wata ruwaya ta zo kuma yace umirna an umurce mu al-hafiz ibn hajar yarda Allah ta tabbata gare shi ko kuma rahimahullahu ta'ala da yazo wannan lafazin na umirna sai yace wannan lafazin ya zo don ya nuna maka cewa kada ka ɗauka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi kaɗai ne aka umurta ya yi sujada haka tunda can ca ya umurtu an umurce ni to kai wata ruwaya ta zo ta nuna maka umirna an umurce mu musuwa da annabin da da al'umma shi wato gabaki da shine al-hafiz ibn hajar wato yayi tambihi akan wannan shine yace ala sab'ati a'azum wato a'azum jami'i ne na azum azum idan aka ce azum ana nihin kashi sai wata ruwaya ta zo ta nuna maka me yake nihi da wannan shine gabbobi shine yace umirtu an asjuda ala sab'ati a'adha a'adha a'adha kuma jami'i ne na adu udu shi kuma gabba gaba kenan wannan gabbobin guda bakwai sune annabi sallallahu alaihi wasallama yace an umarce mu mu yi sujada wato akan su wato sai fara zana maka he yace alal jabahati idan aka ce aljabaha ana nihi da wato saman huska a'alal waje kenan ƙarshe ƙololuwa huska shine goshi to da annabi ya ce alaljabaha sai ya ƙara maka wa ashara biyadihi ila anfihi sai ya nuna maka da hanci kenan ƙarshen huska da kuma abin da ya shafi hanci don kakai tawahumin cewa a za a yi sujada ne kawai da abin da ya shafi goshi banda hanci sai wata ruwaya kuma ta zo da ta ce alaljabahati ya ce wal'amfi umirtu an asujira ala saba'ati a azun aljabahati wal'amfi sai ambata cewa goshi da hanci ana nihin su guda daya idan kuma ka bambanta su ta kai kenan guda takwas kenan kayyade wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce guda bakwai shine kenan abin da zai tabbatar ma cewa goshi da hanci guda ake kilga su kenan wannan goshi da hanci guda sai ya ce kuma walyadaini da hannuwa guda biyu alyadain shine alkaffain kenan kaffinka hannayenka tafin hannuwanka wato guda biyu kamar yadda ya zo a cikin ruwaya ta cikin sahihu muslim sai ya ce kuma wa atrafi wa rukubataini da kuma abin da ya shahi wato gwiwoyi gwiwoyinka na kafa guda biyu kenan guda nawa biyar muka ce goshi da hanci kenan ɗaya hannaye tafin hannuwa guda biyu biyu uku sai kuma rukubatain gwiwa guda biyu biyar sai ya ce walƙadamaini shine kuma ƙarshen wato ƙawaruwanka kenan ka kawa su haka sai wata ruwaya ta zo cewa kuma ƙarƙashin harisin yace wala nakfatu asiyaba wala sha'r wato cewa kada ya zamanto mun gaggama mun tattare kayanmu kai ne misali ka sa aljabba aljabba zaka yi sallah ka zo zaka yi sujada to da yawa zaka gani muna yin irin wannan idan zaka yi sujada sai ka tattaro ta gaba ki da to wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ka bar kayan naka su ma su yi sujada da Allah subhanahu wataala haka wa sha'ar da abin da ya shafi gashinka a su suna da gashi wanda yake mai yawa wanda idan suka yi sujada yana zubowa to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada a tattare wannan su ma a bar su wato su yi su yi sujada ga Allah subhanahu wataala idan kai ne kake da babbar riga idan ka zo yin sujada ka bar ta ka yi sujada wato daidai iya gwargwaro amma ka yi kokari dai kiyayewa kada ka wace ka baje ta kuma inda wani zai danne ta ka taso kuma wato ka taso in ma ta cire in ma kuma kai ka jimu a jikinka saboda in ka taso shi ya danne wato zakka ja da ƙarhi la Allah in jikinka ne zai zamanto wato kashi zahi a jiki kina ala kulli hal wannan hadisin ya zo dan ya nuna mana wato wajibi ne mutum ya yi sujada akan wannan wato gaɓoɓi guda bakwai shine aljabaha da kuma tare da hanci da kuma alkafan shine hannaye guda biyu wa rukubatan da kuma gwiwoyi guda biyu wa tarafika da mai da kuma abin da ya shahi wato kawahuwanka can karshen kawahuwanka tsinin kawahuwanka malamai suke ce hikima akan sujada akan wannan shine saboda mutum gabaki ɗaya jikin shi ya zamanto ya yi sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala ka yi dabra ka yi sujada da Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan wato wannan gaɓoɓin kana nuna cewa kai bawa ne kaskantacce a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mutumin da ya zamanto ba zai iya sujada ba ba a ce ba dole ne he dole ka yi sujada akan wannan guda bakwai in in dai misali baka da lahiya ne kenan wannan an ɗauke maka wato kana iya kai sallah ka iya gwargwadon yadda zaka iya misali amma akwai wata wasu kusakurai da muke yi zaka gani mutum ya yi sujada amma bai dora hancin shi ba ya yi sujada bai dora hancin shi ba kawai goshi kadai ya dora to wannan kuskure ne don wasu malamai suna cewa sujada kama bata inganta ba idan kai wannan sujada haka ko kuma wani ya yi sujada amma daga baya ya daga tsawon ko kuma ya dora kawashi daya akan daya duka ana samun wanda suke yin irin wannan yana wannan shi ma kuskure ne ko kuma mutum ya yi sujada duka dai wannan irin kusakurai ne wanda ya kamata wato mutum ya daidaita su idan zai yi wato sujada yana wannan hadisin muka ce ya nuna mana wajibcin yin sujada akan wannan abubuwa guda hudu kenan dole mutum musulmi ya zamanto ya yi kokarin kiyayewa a duk lokacin da zai yi sujada wato ya yi sujada kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya karantar haka kuma idan kana da gashi da yawa shi ma kada ka ɗarme shi ka bar shi ka yi sujada haka kuma riga wato kada ka tattare ta ita ma ka barta wato ta yi sujada sai hadisi na gaba malam yake cewa an abi hurairah radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كله كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من ثن من ثنيتين بعد بعد الجلوس وتولنا حديثي malan ya kawo shi dan ya nuna mana wato abin da ya shahi hukuncin wato takbira kabbara da kuma abin da ya shahi guraren da ake yin kabbara wanda da yawa zan mu gani wasu in suna sallah kawai dungura ne suke bisa kabbara liman ya ce allahu akbar kawai shi ta iya yake wanda wannan kuskure ne wanda wannan kuskure ne abin da yake a sunna idan ko ina he kai kabbara Allahu akbar liman yace kai ma ka ce Allahu akbar inda za a daga hannu ka daga hannu inda za a ba daga hannu ka ka daga hannu idan yace sami Allahu liman hamida kai ma ka ce rabbana walakal hamd kuma ba ka ba ka kawai ba ka ringa dungurawa ba kawai kana tasawa ko kuma ana so kuma ka yi talaffuzi saboda alqaul idan muka koma a yare malamai suke cewa fada menene yake ma'ana alƙaul idan ka koma wajen yan loga yana nihin sai halshenka da bakinka ya yi furuci sauti ya huto ita ce take yake mazan yake zamantawa wannan alƙaul ba kawai ya zamanto ba kayi niyya ko kuma baka furta ba a ce kayi alƙaul kenan a yare idan ka duba zaka gani alƙaul haka nan malamai suka harrafa shi wallahu ta'ala a'la wa a'la kenan wannan hadisin abi huraira imam al-bukhari shi ma ya rawaito shi da muslim yana kan sharadin kenan malami imam al-bukhari ya hudo shi babu takbir idza qama min as-sujud babe da za a yi kaffara idan mutum ya tashi wato daga sujada sai ya ce kana sallallahu alaihi wa sallama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza qama ila salati yukabbir hina yaqum wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya tashi zuwa sallah yana cewa Allahu akbar ita ce takabbur ita ce kabbara idan lokacin da yana lokaci kenan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama wato idan yayi tsaye zai yi sallah abinda yake shine Allahu akbar yayi kabbara kamar yadda muka gani a wancan hadisin shine malam yace kenan lokacin da yayi tsaye ita ce kuma takbiratul ihram kabbaral harama ta bude sallah haka kuma summa yukabbir hina yarka lokacin da zai yi ruku'i yana kabbara ya ce Allahu akbar malamai suke cewa kabbaran nan da zaka yi abin da ya fi shi ne ka yi da a hanya an gane a hanya a hanyar ka ta zuwa ruku'i misali kai ne zaka yi ruku'i ko kuma zaka dago daga ruku'i kada ya zamanto kana tsaye kana tsaye kawai ka ce Allahu akbar tukon ka take a ka yi ta akan hanya tunda nan malam ya zo ya ce ma hina kuma a can ya kawo maka ya ce hina ya hawi lokacin da yake nufata wato zuwa ga sabka zuwa sujada shi ma yana yin kabbara kenan shi ne ya ce hina yarka lokacin da zai yi ruku'i yana cewa allahu akbar haka sun mai kulu sannan ya ce sami allahu liman hamidahu ya ce sami allahu liman hamida hina yarfa sulbahu min raka'ati lokacin da wato zai dago bayan shi tsatsan shi daga wato abin da ya shahi ruku'i sun ya kulu wa huwa qa'im sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yace yana tsaye rabbana wa lakal hamd wato rabbana wa lakal hamd kenan idan idan zakka dago daga ruku'i lokacin da ka taso zakka dago zakka ce sami Allahu liman hamida idan kai ne liman a lokacin da kai tsaye ka kahu kana tsaye lokacin nan ne liman zai ce rabbana wa lakal hamdu bayan ya ce sami Allahu liman hamida wanda mun gani wato a hadisin da ya gabata sannan siga ta abin da ya shayi sami Allahu liman hamidahu ta zo siga guda hudu zaka iya ce abin da ya shayi rabbana wa lakal hamdu afwan rabbana wa lakal hamdu ta zo siga kala hudu zaka iya ka ce rabbana lakal hamd ko rabbana wa lakal hamd kuka ce Allahumma rabbana lakal hamd ko Allahumma rabbana wa lakal hamd kenan wannan duka sunna ta tabbatar wanda mun gani kuma sunna idan ta zo ta ta'addadu abinda ake so yau in kai wannan yau gobe kai wannan ka dan ringa caccanzawa kada ya zamanto kai kullun wanda kake wadi kawai rabbana wa lakal hamd kullun a rayuwarka kai rabbana wa lakal hamd a a wata ranka yi Allahumma rabbana wa lakal hamdu kenan wata ranka yi wannan sigai wata ranka yi waccan sigai haka sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ta gada idan ya zamanto wato mutum ta ta'addadu ta yawaita sai malam yace summa yukabbir hina yahwi summa yukabbir hina yarfa ra'sahu summa yukabbir hina yahwi yana yin kabbara lokacin da ya sabka yayi nufin sabka zuwa ga abin da ya shahi wato sujada kenan ba a tsaye ba kenan akan hanyar shi ta zuwa sujada annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin kabbara haka kuma yana yin kabbara Allahu akbar hina yarfa ra'sahu lokacin da yake dago kan shi minas sujud kenan lokacin da yake dago kan shi daga sujada malai yace summa yaf'al zalika fi salati sannan lala summa yukabbir hina yasjud sannan ya yi kabbara lokacin da zai koma sujada hakanan sun mai kabbir hina yarfa a ra'asahu haka kuma zai ƙara yin kabbara lokacin da zai ɗago daga sujada ta biyu sun mai yafa'al zalika fi salatihi kulliha kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan kabbarorin a dukkan sallar shi gabaki daya hatta ya qadiyaha har sai ya yi da sallar wannan gabaki daya wa yukabbir hina yaqumu min thaniyataini ba'da al-julusi haka kuma yana yin kabbara lokacin da zai tashi daga zama na biyu kenan idan yayi raka'a biyu misali sallah mai raka'a hudu idan yayi raka'a biyu zai yi kabbara kenan zai tashi yayi tsaye yana yin kabbara a lokacin ita ce kuma muka ce ta hudu wadda zaka yi siga ta daga hannu kenan can guda uku inda zaka daga hannuwa kuma wannan ita ce wato ta hudu lokacin da wato mutum zai tashi daga sujada a gurguje wannan hadisin malam ya kawo shi dan ya nuna mana wato abin da ya shar'anta daga annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa idan mutum zai shiga sallah kuma wanda yake rukuni ne daga cikin rukunnan sallah ita ce abin da ya shahi takbiratul ihram kenan mutum zai kabbar harama idan zai yi wato zai bude sallah haka kuma idan zai tayi ruku'i zai yi kabbara idan zai dago daga ruku'i zai ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd idan zai je sujada zai yi kabbara idan zai dago daga sujada zai yi kabbara duka sallolin da mutum zai yi haka zai yi wato yana yi yana kabbara kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ya karantar haka kuma a cikin hadithin nan zan magani annabi sallallahu alaihi wa sallama wato duk kabbarorin da yake yi a wurare banda abin da ya shayi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd malamai suka ce idan to ka zo sami Allahu liman hamida ka ce Allahu akbar ya ya sallaka dan wata ran wani ya ja musalla zai dago daga sujada ya ce sami Allahu liman hamida abi afwan zai ce sami Allahu liman hamida ya ce Allahu akbar ya ya sallake ya ya sallake sallata yi sai dai zai yi sahau kamar yadda malamai suka faɗa wallahu ta'ala a'ala wa a'lam Allah musana tsayo na lokacin yin shiga lallake nan mu tsaya a nan saboda lokacin sallah ya kuma wanda ya shahi ga hadari da fatan abinda muka yi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ya shahi shi daga cikin zukatanmu وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كيران سلام